بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 22 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 16 ga watan julai 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي الثانية والتسعون بدعة تتسع إن بيو دقا تكين جير بدعو إن دقا تكين وانا لتافي ناش أحكام الجنائز وبدعها قراءة السبع سور الفاتحة والمعوذتين والإخلاص akwai wasu surori guda bakwai da ainihin mutane suke karantawa waɗannan surori su ne na farko suratul fatiha na biyu a karanta falaki da nasi falaki da nasi in ka haɗa ya zama ɗaya biyu uku kenan sannan sai al-ikhlas suratul kulhuwa ya zama hudu kenan duk da fatiha da falaki da nasi da kulhuwa sannan wa idza jaa nasrullahi wa qul ya ayyuhal kafiruna wa inna anzalnahu to bayan waɗannan surori guda bakwai sai kuma a karanta wa hadha du'a wannan addu'a Allahumma inni as'aluka bismikal azim ya Allah ina roƙonka da sunanka mai girma wa as'aluka bismikal ladhi huwa qiwamuddin ina roƙonka da albarkacin sunanka wanda shine tsayuwar addini wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka shine yasa dige dige waɗannan dai abubuwa da ake sawa a ciki wa as'aluka bismika alladhi idza su'ilta bihi a'taita ina roƙonka ya Allah saboda sunanka wanda in an roƙe ka da shi kana bayarwa wa idza du'ita bihi ajabta in aka tambaye ka kana bayarwa saboda wannan sunan rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila wa uzra'ila kai ne ubangijin mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfila da ainihin uzra'il ila har zuwa ƙarshen wannan addu'a kullu zalika ba'da dafnil mayyit duk waɗannan addu'o'in gaba ɗaya wai suka ce ana yin su ne bayan an rufe mamaci to malam ya ce wannan bid'a ne kullu zalika inda dafnil mayyiti duk wannan suka ce lokacin da ainihin ake rufe mamaci wato ake yi to wannan yin haka bid'a ne gashi aka sai yace istahabba hadha wa ma qablahu fi sharhi shir'a da wannan addu'a da wadda ta zo kafin ita na cewa ainihin a wajen tura ƙasa na farko za a ce bismillah na biyu za a ce almulku lillah har zuwa ƙarshen karatunmu na ran to a cikin littafin sharhu shir'a aka ce wai mustahabbi ne shafi na ɗari biyar da sittin da takwas wa mimma yadullu ala ikhtira'i hadha malam yace na daga cikin abin da ke nuna cewa wannan addu'a kago ta aka yi anna fihi dhikrasma a anna fihi dhikrasmi uzra'ila yace a ciki kaji an faɗi sunan uzra'ila wala asla lahu fi sunna wannan sunan uzra'ila ko azra'ilu mala'ikan mutuwa da ake ce mishi azra'ilu ko uzra'ila ba shi da azali a cikin sunna mutlaqan yanke kai tsaye kama sabakat tanbihu alaihi kamar yadda bayani ya gabata a haka a cikin shafi na ɗari ɗaya da hamsin da shida wato a tsohon bugu kenan a dogon hadisin da ainihin ya karantar da mu dangane da ainihin da aka tafi makabarta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zaunar da sahabbai ya yi musu wa'azi daga cikin wa'azozin da ya musu ya bayyana irin ni'imomi da mumini zai samu a kabari da kuma irin azabobin da kafiri ko fasiki ko fajiri ko makamantan haka zai ainihin fuskanta a cikin kabari to a cikin wannan dogon hadisin da muka karanta in ba kuma manta ba yace summa yaji'u malakul maut alaihi salamu sa'annan sai mala'ikan mutuwa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai ya zo to kaga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mala'ikan mutuwa qur'ani ma haka ya kira shi qul yatawaffakum malakul maut malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta ya dauki ranku shi zai dauki ranku to shi yasa kiran mala'ikan mutuwa da azra'ilu asalin wannan ba shi da asali a cikin sunna babu a qur'ani babu a sunna asali daga bible ne aka samo shi as-salisa wa tis'una za ka yi mamaki wayan aka ce maka abubuwa daga bible sun shigo sun fada cikin karatun musulunci fastoci ne tsofaffin fastoci da reverend fathers suka shiga addinin musulunci suka musulunta kuma suka yi karatu shikenan sai suka zo suna karantarwa to garin haka sai suna karantar da addinin musulunci sai wani daga cikin karatunsu na baya na bible sai ya tartsatsi cikin zuciyarsu sai su zo suna cikin karatu sai su sako matsala su kuma musulmi suna sauraron su ne yanzu a matsayin malamai na musulunci to sun manta yanzu wannan matsalar da ya zo yana karantarwa ba su sani ba kai ba su sani ba yanzu wannan matsalar da ya zo yana karantarwa tsohon karatun shi ne na bible don haka ko da malami ne wanda ya sha bid'a ya mankas in ya tuba to sai dai ya zauna ya bauta Allah shi kadai amma malamai suna kyamar ya karantar musamman sun fi kyamar ya karantar da yara ko kuma waɗanda suke matasa ne waɗanda yanzu ne ake gina su akan ilimi saboda ba za su iya bambance jinin bid'a shi da ya riga ya tartsatsa a cikin jikin shi ba da kuma irin abin da zai zo yana karantarwa na musulunci to garin haka ne zai ga cewa abubuwa da yawa daga cikin bible sun shigo wa mutane cikin addinin musulunci yasa so da dama an gaji mun ce kaza din nan karatun bible ne sai kai mamaki ya za a yi karatun bible kuma ya fado cikin tafsirin qur'ani ya za a yi karatun bible ya fado cikin hadisi ya za a yi karatun bible ya fado cikin fiqh duk babu inda bai shiga ba shi yasa sai kaya a hankali Allah ya shiryar da mu الثالثة والتسعون بدعة تسعين دقو قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت a karanta suratul fatiha a daidai kan mamaci wa fatihatul baqara da kuma farkon suratul baqara ayoyi biyar na suratul baqara na farko inda rijlaihi daidai kafafuwan mamaci to yin haka bid'a ne gashi a ƙasa lamba ta biyu yace ruya hadha fi hadisin an ruwaito wannan a cikin wani hadisi an ibn umar marfu'an daga ibn umar wai daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma'anar ruya in dai har malami malamin hadisi ne yake magana in yace maka ruya ko kila ko hukiya to kamar ka zo faɗe ne da hausa sai ka ce wai an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba'afahu al-haythami al-hafiz al-haythami ya raunanar da wannan hadisi a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid a cikin mujalladi na uku shafi na 45 wa ruya anhu mawqufan kuma ma an ruwaito wai ibnu umar shi ma ya ce haka aka ruwaito daga annabi cewa ibnu umar ya ce annabi ya ce a karanta fatiha da ayoyi biyar fatiha daidai kan mamaci ayoyi biyar na farkon suratul baqara daidai kafafuwan shi to bai inganta daga annabi ba sai kuma aka sake ruwaitowa yanzu kuma shi kanshi abdullahi dan umar ne yace ayi haka sai malam yace wa huwa da'ifun aidan shi ma har wa yau mai rauni ne kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata fil mas'ala a karkashin mas'ala ta 122 shafi na 192 kenan Allah ya shiryar da mu shi yasa ba sunna bane wannan الرابعة والتسعون بدعة تشفئن ده قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت karatun alkur'ani lokacin da aka zo ana danna ƙasa ga ainihin mamaci ana tura ƙasar kabari akan mamaci sai kuma a samu wasu suna karatun qur'ani ko kuma a samu ainihin wani guda ɗaya ya tsaya yana yi banda wancan da muka karanto na cewa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to wannan bid'a ne banda shi a'a da yayin da ake tura kawai sai kuma a zage ana ta karatun qur'ani to yin haka bid'a ne kashi ya ce ka duba littafin al-madkhalu na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 262 zuwa 263 الخامسة والتسعون بدعة تسعين دبير الشيخ الألباني يتي تلقين الميت لقنا وممتي باين دا أكا رفي ممتي سي أجي أنا مشي تلقين أبن دا أجي نفي دا تلقيني شيني أكوين السنة أكوين بدعة ينزي أنا مغانا أكن بدعة إني يا إما مغانا أكن تلقيني نسنة تلقيني نسنة شيني يا إن دا متن يشي غرغرم متوى sai wani ya umarce shi wani ka ce la ilaha illallah to wannan sunna ne ya tabbata a cikin ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sabanin yadda wasu yan bid'a suke cewa wai ba za a ce ka ce ba a'a ita wannan maganar kanta bid'a ce abinda sunna ta nuna shine in sunan mamacin Abdullahi zaka ce ya kai Abdullahi ka ce la ilaha illallah ya kai wane ka ce la ilaha illallah su yan bid'a wai sun ce wai in aka ce wane ka ce la ilaha illallah wai me yuwa ya faɗi kamar yadda aka faɗa mishi in aka ce ya kai abdullahi ka ce la ilaha illallah me yiwa ya ce ya kai abdullahi ka ce la ilaha illallah to a je ko da ya faɗi haka ba kuskure yayi ba domin dama abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda maganar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna to yanzu abin dube a nan shine da aka ce mishi ya kai abdullahi ka ce la ilaha illallah shi ma sai maimaita ya kai abdullahi ka ce la ilaha illallah me ce maganar shi ta ƙarshe shikenan hasal al maqsud al maqsud qad hasul ha to wane ne ya faɗi haka kuma duk wannan falsafa ce maguzanci ne ya shiga mutane in ba jinin maguzanci da ya tarkatsi ya shiga jinin mutane ba manzo Allah haka yake cewa to duk wani tawili ba ya kama ba mun karanto hadisai guda biyu a baya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rungume wannan kawo nashi yace ya am kul la ilaha illallah yace baffa ya kai kawo kace la ilaha illallah hadha nassun nasi ne wannan qarara la yahtamilu ta'wil baya daukan wani ta'wili sa'annan annabi ya runguma wani dattijo ya ce ya khal qul la ilaha illallah har dattijon ya ce a khalun am am ni dan uwan uwarka ne ko dan uwan ubanka ya ce a bal khal kai dan uwan uwata ne sai ya ce in faɗi la ilaha illallah shine alheri sai annabi ya ce i sai ya ce la ilaha illallah an samu karar cikin wannan hadisin hadisi na biyu kenan sai hadisin bukhari wanda shi ma wannan yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai yaro ka ce la ilaha illallah yaro ya daga kai ya kalli uban shi uban shi bai hude uban ya ce faɗi da yaron yana faɗi sai aka zara ran shi sai annabi ya miƙe yana cewa ku zo a yi mishi sallah mun gode Allah da Allah ya kubutar da shi daga wuta wani saurayi ne ah to ashe duk waɗannan nasoshi guda uku da muka kamu duk mun wuto su anan kuma dukkan suna cikin sahih bukhari to waɗannan nasoshi karara ne sun nuna annabi yakan umarci mutumin da ya shiga gargaran mutuwa kace to duk wani malami da ya kawo wani ta'awili da wata falsafa sai mu ce a kauluka mardudun maganar ka abartun kuɗewa ce bai halatta ma a waiwaye ta ba sai dai in an zo za a nakasha ta haka dan ka a samu wani ruɗaɗɗe ya ruɗu da maganar ka ɗaya kenan to wannan shi ake kira talqini na sunna to akwai talqini na bid'a talqini na bid'a shine yayin da aka gama rufe mamaci sai a samu wani malami sai ya tsaya a daidai kabarin wannan mamaci ya ce ya kai ne idan mala'ikun ubangijinka sun zo wurinka suka zaunar da kai suka ce maka wane ne ubangijinka ka ce Allah shine ubangijina menene addininka ka ce musulunci shine addini na wane ne manzanka ka ce muhammadu shine manzona to wannan irin talqinin shine bid'a to shine abin da malam yake faɗi anan a tsaya akan kabarin haka a zo ana faɗin haka don haka aka bada labarin wani mutum a ƙasar Masar aka ce dan shi dan iska ne sai ya rasu duk uban ya gaya mishi magana duniyan nan ya kiji yana da ran shi da lafiyar shi ran nan sai ya mutu aka je aka jana'izar shi sai suka tsaya za su yi mishi irin wannan talqini ya kaiwa ne sai uban ya ce wa malam malam ka rabu da shi yana da rai ma na gaya mishi bai ji ba balle yanzu da ya mutu kaga wannan uban ya fi wannan malamin hankali kenan ya mutu innaka la tusmi'ul mauta mamaci baka iya jiyar da shi magana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka a ƙashin gaskiya wannan talqini da ake yi bid'a ne mala yace ka duba littafin as-sunan wato as-sunan wal mubtadi'at shafi na 67 da littafin subul salam lissan'ani na al-amir san'ani har da blogul maram ma in ka duba don blogul maram ya kawo asalin hadisin da ya kawo wannan matsala hadisin bai inganta ba to al-amir san'ani da ya zo sharhi a blogul maram a cikin subul salam yayi magana akai a blogul maram ma a sheikh hamid al-fiqi yayi ta'aliki akai wanzur al-mas'ala yace ka duba mas'ala ta 103 shafi na 154 to wannan a tsohon bugu kenan amma a wannan bugu dake hannun mu wato mas'ala ta 104 kenan shafi na 197 zuwa 198 asadisa wa tis'una ash-shaykh al-albani yace bid'a ta 96 nasbu hajaraini ala qabri al-mayyiti kafa duwatsu guda biyu akan ala kabril mar'ati akan kabarin mace mace wai sai a sanya kaburbuka guda biyu akan kabarinta to yin haka ainihin bid'a ne mun fahimci wannan nasbu hajaraini ala qabril mar'ati kafa duwatsu biyu akan kabarin mace abinda aka samu cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imam abu dauda ya ruwaito da isnadi sahihi shine a yayin da usman dan maz'un ya rasu wani dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka sha nono tare sai annabi ya dauko dutse ya sa alama daidai kan usman a cikin kabarin akan kabarin kenan ya ce na yi haka ne dan ya zama min alamar da zan iya gane wannan ne kabarin dan uwana da irin karfa sauran dangi na kusa da shi to aka ce babu laifi dan an kawo alama an sa ta dutse to amma wannan sai aka ware wai mace ce kawai za a sa mata alama din kuma guda biyu za a sa to yin haka bid'a ne yace ka duba littafin Nailul Awtar lish-Shawkani a cikin mujalladi juz'i na hudu shafi na 73 as-sabi'a wa tis'una bid'a ta 97 ar-risa'u aqiba dafn al-mayyit 'inda al-qabri tsayawa ana begen mamaci bayan da aka gama rufe shi a tsaya a wajen kabarin ana begen shi ana faɗan halayen shi na gari ana yaban shi to yin haka bid'a ne abin da ke kanku in kuka gama rufe mamaci ku tsaya ku yi mishi addu'a to sai kuka tsaya kuna ta yaban shi kuna wasa shi kuna begen shi to kun canza kenan kun yi bid'a yace ka duba littafin al-ibda'u wato al-ibda'u fi madarril ibtida na ash-shaykh aliyu mahfuz shafi na 124 zuwa 125 dama yi mana ishara akan wannan a can baya الثامنة والتسعون بدء تتسعين تقوز نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة أدوكي غاور ماما تيكا فن أريفي شي ko kuma bayan da aka rufe shi a kai shi hubbare ko kuma wasu kaburbuka masu daraja kaburkan waliyai ne kaburkan shehunnai ne kaburbukan limamai ne to yin haka bid'a ne gawa da zara an ɗauke ta bayan an yi mata sallah kai tsaye a kai ta makabartarta amma a ce za a kai shi wani hubbaran wani shehi ko wani hubbaran wani limami ko hubbaran wani waliyi ko hubbaran wasu limamai to wannan ainihin bid'a ne raji mas'ala yace ka koma ka karanta mas'ala ta 106 shafi na 159 wato a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu shafi na 203 daidai kenan gashi a ƙasa sai yake cewa to bayan da ya kawo wannan da kuma wancan na ƙarshe wanda zamu zo mu ji sai ce huma min mazhabil imamiyya da wannan da wanda za a zo a faɗa a nan na ɗari ɗaya da uku ya ce wannan na daga cikin mazhabin 'yan shi'a 'yan shi'a ne in aka ɗauki gawa sai an wuce da ita kaburbukan ainihin limamai tukuna ko kaburbukan wani shehi ko makamantan haka kama fi miftahil karama kama yadda ya zo a cikin littafin miftahil karama mujalladin farko shafi na ɗari biyar da bakwai zuwa ɗari biyar da takwas kenan ko kuma ɗari biyar daidai da kuma ɗari biyar da bakwai التاسعة والتسعون بدعة تسعين ترى السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أزونا أينهن أور ممتي باين دا أكا غم رفيشي أينهن كان قصد دا أكا رفيشي أو قربها كوكما قصد قصر أزونا جكين قبرنشي كو كان قبرنشي أزونا أينهن باين دا أكا غم رفيشي توانا أينهن بدعة يتي كدوبة المدخل مجلدين أكو شافي نتالي بيو دا سبعين دا تقوى واتو كوي دا أنغم رفيشي سيواني هاو كان قبرن يزونا addu'a yake mishi karatu yake mishi menene yake yi ko kuma ya zauna kawai ya share wuri ya zauna shi kenan yana zama kashe wando kawai a wurin amma wai addini yake yi to wannan bid'a ce almi'a mas'ala ta ɗari daidai imtina'uhum min dukhulil baiti idza raja'u min ad-dafni min ad-dafni hatta yaghsilu atrafahum min athar al-mayyit kin shiga gida da wasu suke in suka dawo daga rufe mamaci har sai sun wanke hannayensu da kafafuwansu daga duk sun wanke wannan ƙasa da sauran burbushin dattin ƙura na makabartar sannan sai su shiga gida wato ba wai yin hakan ne asali laifi ba amma ka ce bai halatta a shiga gida ba in aka dawo rufe mamaci sai an wanke hannaye da kafa an wanke wannan ƙura to wannan ne bid'a amma inda za ka dawo ka samu ka wanke a famfo ne da ke waje ko makamantan haka babu laifi amma ka ce bai halatta a shiga gida da burbushin kurar ƙasar kabari ba sai an wanke to wannan malam yake magana yace bid'a ne minhu ka duba littafin al-madkhal mujalladi na uku shafi na 276 al-wahida wal mi'a bid'a ta 101 wad'u at-ta'ami wash-sharabi 'ala al-qabri li ya'khudhahu an-nasu bayan da aka gama rufe mamaci sai kuma aka abinci da abin sha sai a dora akan kabarin da aka gama rufewa mutane ku su zo su daddauka su daddauka gumba ce sadaka ce waina ce kosai ne abin sha ne duk sai aka aje akan kabarin kuma kowa sai ya ɗaɗɗauka ya ɗaɗɗauka ya ɗaɗɗauka to yin haka bid'a ne asaniya wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da biyu as-sadaqatu inda al-qabri raba sadaqa a wurin ainihin kabarin dama wannan mun fara tattabo haka bayan da aka gama rufe mamaci kuma madadin a shagaltu da yi mishi addu'a ko kuma bayan da aka gama mishi addu'a sai kuma aka sadaka a ana rarrabawa ainihin mutane to yin haka bid'a ne ka duba littafin al-iqtida'u wato iqtida'u siratal mustaqim مخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية شافي نقل إيدة تمانين دا أكو للتاف كشاف القناع مجلد نبي شافي نقل إيدة تلاتين دا هدو سيكم يتي الثالثة والمئة بدعة تقل دا أكو صب الماء على القبر من قبل رأسه bayan da aka gama rufe mamaci sai kuma a ɗibo ruwa ana yayyafawa tun daga daidai kan shi wannan mamaci sun ya duro alaihi sannan sai kuma a kewaye kabarin wa sabbul fadil ala wasatihi abin da ya rage kuma sai a zuba a tsakiyar kabarin to yin haka bid'a ne shine daga cikin abin da muka karanta dazu yace huma min mazhabil imamiyya da wannan da wancan na 100 na 98 duk aqida yan shi'a ne addinin shi'a ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana bayan da aka gama rufe mamaci sai a ɗibo ruwa sai a zo sai a yayyafa daidai kan shi sai kuma a yab yab yab yab sai a kewaya sauran kuma sai a ainihin zuba a tsakiya to yin haka ainihin bid'a ne addinin yan shi'a ne to in ya zama kasar wurinku ta kasa ce wadda take rubu haka mai laushi yadda za ta iya wargajewa da wuri babu laifi za ku iya yayyafa ruwa da manufar kawai kasar ta danko mun fahimci wannan amma ku yi ne da nufin cewa wai wannan wani addini ne na musamman to shine bid'a kamar yadda nan malam yake kawo wato dukkanin matsala idan uzuri ko larura ta kama ka kai to shari'ar musulunci kan kau da kai akai amma in kai ne haka siddan babu buƙatar yi kawai ba kuma shari'a ta ce kai ba kuma kai da nufin cewa wannan abu addini ne to shi ake kira bid'a bayan da babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gama bayani akan bid'o'in da suka shiga cikin harkokin rufe mamaci da abin da ke biyo baya wato wasu daga ciki ne bid'o'in aka taba ta iya yiwa ka je kana bincike sai kai ma ka ga wasu bid'o'in kamar cikin littafin nan na madakhal da a ce za ka samu littafin nan na madakhal ka karanta maganganun da ya akan bid'o'in jana'iza sai ka ga yan kaɗan ne ma albani ma ya ɗauko ma a shi bid'o'in suna da yawa birjik Allah ya shiryar da mu sai kuma ya ce at-ta'ziyatu wa mulhaqatuha bid'o'in da suka shigo cikin ta'aziyya da abubuwan da ke da dangantaka da alaka da ainihin ta'aziyya akwai bid'o'in sun shigo cikin ta'aziyya akwai abubuwan da yake kuma suna da alaka da ta'aziyya su ma kuma sai bid'o'i suka hauro suka fado cikin su ar-rabi'a wal mi'a bid'a ta 104 at-ta'ziyatu 'inda al-quburi yin ta'aziyya ainihin a wurin kaburbuka wato a lazimci cewa yadda ake ta'aziyya shine kawai ainihin a wurin kabari ma'ana yanzu aka yi maka mutuwa an gama rufe mamaci sai kuma ka tsaya a wurin kabari domin karban ta'aziyya to kai ka tsaya dan karban ta'aziyya a wurin kabari ko kuma mutane su lazimci cewa a wurin makabartan ne za su yi maka ta'aziyya to wannan ainihin bid'a ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma ba laifi bane dan an gama rufe mamaci kun taho kai mishi ta'aziya wani ya akai da hakuri Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya baka hakuri Allah ya baka ladan hakuri Allah kuma ya samu mu cika da imani wannan ba laifi bane amma ku lazimci cewa sai a wannan makabartan ne za a yi ta'aziya to bid'a kenan ka duba hashiya ta ibnu abidina mujalladin farko shafi na 843 al-khamisa wal mi'a bid'a ta 101 al-ijtima'u fi makanin lit-ta'ziya zama domin bid'a ta ɗari da biyar ko al-ijtima'u fi makanin litta'ziya wato zama a wuri guda domin karɓan ta'aziyya zaman makoki da ake din nan to bid'a ne ka duba littafin zadul ma'ad juz'i na farko shafi na ɗari uku da hudu da littafin safarus sa'ada lil fairuz abadi na ash-shaykh fairuz abadi mai littafin al-qamus al-muhit kenan shafi na hamsin da bakwai da littafin islahul masajid an al-bida'i wal awa'id lil qasimi na allamatu shami al-qasimi shafi na 180 zuwa 181 wa raji'il mas'ala yake ka koma ka duba mas'ala ta 110 shafi na 161 wato a tsohon bugu kenan na wannan littafi a wannan sabon bugu da ke hannun mu mas'ala ta 111 shafi na 210 daidai kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko zaman makoki da mutane suke yi a gida ne a ofis ne a kasuwa ne ko a ina in dai za ka zauna zaman makoki a zo ana ta taruwa to wannan ainihin abu bid'a ne Allah ya kiyaye abin da yake kan mutane shine da zaran an yi maka rasuwa an je an rufe mamaci daga ofis kake to koma ofis din kana ainihin gona ne koma gonarka ko kuma gari ya waye an yi rasuwa an rufe mamaci shikenan sai ka wuce gonarka ka wuce ofis ɗinka ko ka wuce kasuwarka inda duk kuka haɗu da mutane sai su je sai su maka ta'aziyya amma mutum ya zauna dafa'an a makabarta ko a masallaci ko a zaure ko a kofar gida ko a wani wuri musamman domin karɓan ta'aziyya to wannan bid'a ne Allah kiyaye as-sadisa wal mi'a bid'a ta 106 tahdidu ta'ziyati bi salasati ayyamin kayyade ta'aziyya da kwana uku akwai masu cewa ta'aziyya in ta haura kwana uku to bai halatta a yi ta ba ko kun haɗu da mutum bai halatta kai ba a'a duk sa'an da aka ga akwai bukata akan ta'aziyya za a iya yi wasu sun kawo wani dan ta'awili wanda shi ma ba zai samu shiga ba suka ce sai dai in ya kasance kai din nan baka nan san da aka yi mishi mutuwar to in ka dawo ko bayan shekara ne zaka iya mishi ta'aziyya aka ce a'a in kun haɗu da shi yau da aka yi mai rasuwa zaka yi mishi ta'aziyya bayan nan da kwana bakwai kun gaisa kaga akwai maslahan ma ka kara mishi ta'aziya wani to ya akai da hakuri a alhamdulillah to Allah ji kanshi to babu laifi akan haka saboda hadisin ta'aziyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutan gidan Ja'far ya rinka musu ta'aziya har fiye da kwana uku in ya shiga gidan su gaisa ashe babu laifi akan haka to kayyada cewa ta'aziya din bai halatta ta ketara kwana uku ba wanda aka wuce kwana uku da mutuwar to bai halatta a ta'aziya ba to wannan maganar ita kanta bid'a ce balle aiki da ita raji il mas'ala yace ka koma ka karanta mas'ala ta 113 shafi na 165 wato a wancan tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu mas'ala ta 110 shafi na 209 kenan saboda sabon bugun wannan da yake hannun mu malam yayi ƙara ƙara kuma an rubuta shi da manya manyan baki an yi wasalin shi dan haka sai zama yafi wancan yawa tsohon na da wanda babu wasali to dan haka sai zama kaga shafin zai rinka sabawa kenan as-sabi'a wal mi'a bid'a ta 107 ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية bayan da ainihin aka yi ta'aziyya aka tashi zaman makoki din da aka ce musu bid'a ne to bayan da suka yi zaman makoki suka tashi sai kuma kaga sun bar waɗannan shimfiɗu waɗanda aka shimfiɗa dan jama'a su zaman karɓan gaisuwa ko zaman makoki sai su bar waɗannan tabarmi fayatrukuna haka zalika sai su bar su a nan inda suka shimfiɗa su hatta tambiya saba'atu ayyamin har sai kwana bakwai sun wuce sun ma da zalika yuzilu na hasan nan bayan kwana bakwai kuma sai su cire tabarmin to barin waɗannan tabarmin shi kan shi bid'a ne zaman makokin bid'a ne to wata bid'ar kuma akan wannan ita ce bayan da suka gama zaman makoki din na kwana uku sai kuma su bar tabarmin a waɗannan gurare ba za su cire tabarmin ba sai bayan kwana bakwai to yin haka din ma kuma bid'a ne yace ka ainihin duba shafi na a littafin al-madkhal juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da tara zuwa ɗari biyu da tamanin daidai wata bidi'ar ma kai sai kaga kamar ma wayaya ma za a yi ta ne to amma wannan bidi'ar ina ga akwai karancin barayi ne a garin dan in ya zama an sace takalmin liman a masallaci to ba ni ganin dalilin da zai sa barayi kuma ba za su saci tabarmin ta'aziyya ba to akwai karancin barayi ne da za su dan yi musu kwakwari masu koya musu hankali dan aka wawashe na mamata uku to ba wanda zai sake yin wannan bid'ar Allah ya kiyaye as-samina wal mi'a bid'a ta 108 التعزية بأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية وعواريه المستودعة متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزاؤك أجرك فتندم واعلم أن الجزاء لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكأن قد to yin ta'aziyya da irin wannan addu'ar ita kanta bid'a ce ga ta wai yadda take shine a azama Allahu lakal ajra wa na Allah ya girmama ladanka wa alhamaka sabra Allah ya baka hakuri wa razaqana wa iyyaka shukura Allah ya azurta mu da kai da godiya ga Allah fa inna anfusana ya wana ka sani da cewa rayukan mu amwalana da dukiyoyin mu wa ahlina da iyalan mu wa auladana da yaran mu min wato ƴaƴan mu kenan min mawahibillahi na daga cikin kyautar Allah azza wa jalla alhaniyya Allah ne mana waɗannan kyauta don mu ji daɗi da su ‘ya'yanmu da matanmu da dukiyarmu. Wa awarihil mustauda'a kuma ajiyar Allah ce wadda ya bamu ajiya, wato aro ne dama Allah ya bamu ajiya, matta aka bihi fi ghibtatin Allah ya ainihin wato baka su domin ka ji daɗi a halin kana ƙaunar su kana cikin jin daɗin su wa sururin da farin ciki wa qabadahu minka kuma Allah ya karɓe su da ajrin kabirin da lada mai girma as-salatu war rahmatu wal huda to ka sani da cewa da tsiran Allah da rahama da shari'a za su tabbata gare ka in ihtasabtahu in kai hakuri ka nemi lada a wurin Allah fasbir dan haka kai hakuri wala yuhbit jaza'uka ajraka kada ka sake rashin danganar ka rashin hakurin ka ya bata ladan ka fatan dama sai kai nadama wa alam ka sani annal jaza'a rashin dangana la yaruddu shay'an ba zai dawo da wani abu ba wanda ya riga ya kubuce wala yadfa'u huznan kuma ba zai tunkuda bakin ciki ba wa ma huwa nazilun kuma ba zai tunkuɗa abin da Allah ya kaddara zai sauka ba ka an kadi abin da Allah ya kaddara ya ainihin faru to duk wannan rashin dangana ba zai tunkuɗe shi ba to yin ta'aziyya da waɗannan kalmomin to bid'a ne gashi a ƙasa za mu zo za mu karanta ainihin bayan da ya ce attasi'a wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da tara at-ta'ziyatu bi inna fillahi inna fillahi aza'an min kulli musiba lallai Allah maɗaukakin sarki yana da masu yin ta'aziyya yana da masu ba da haƙuri a kowace masifa ta samu wa khalafan min kulli fa'itin kuma Allah yana da abin da zai maye maka ga duk wata asara da kai fa billahi fasiku dan haka ka yarda da Allah wa iyyahu farju ku yarda ku yi fatan rahama a wurin Allah fa innamal mahrumu man hurima sawabu wanda yake an hana mishi wanda yake matsiyaci to shine wanda ainihin aka hana mishi lada to yin ta'aziyya da wannan ma bid'a ne to gashi a ƙasa da wannan na ɗayan da na biyun wato a wannan lafazin na ɗari ɗaya da takwas da na ɗari ɗaya da tara mala ya ce istahsanahu ma fi sharhi shir'a mai littafin sharhu shir'atil islami shine a cikin wannan littafi ya ce abu ne mai kyau a yi ta'aziyya da wannan lafazin a shafi na ɗari biyar da sittin da biyu zuwa da kuma shafi na ɗari wato zuwa shafi na ɗari biyar da sittin da uku a kuskuren inji ne ya sa 263 shafi na 562 sa'an nan 563 wa gairuhu da wani malamin su ne suka ce wai mustahabbi ne a yi ainihin ta'aziyya da waɗannan lafuzan waɗanda ka ji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma malam ya ce tun da ba su da asali waɗannan abubuwa to bidi'a ne Allah ya kiyaye to sai ce والأول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظي na farko din nan da muka ji wato wanda ya zo a cikin lafazin bid'a na 108 to wai an ruwaito shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu azabihi mu'az ibn jabal ibn jabal fi ibnihi fi ibnihi wai annabi yayi wa mu'az dan jabal ta'aziya ne da wannan lafazin da dan gidan mu'az din ya rasu lakinnahu hadithun mawdu'un mala yace sai dai hadisin ƙarya ne wal akharu shi kuma na biyu din روي الرويت من تعزية الخضر بوفاته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته والنبي هلر نيزوي وعينه يالن جدا منزان الله تعزية سبو دمتو منزان الله وهو ضعيف يتي وانا ميرونيني دومين دا ما cikin aqidar an bid'a suna cewa wai khadr bai mutu ba wai annabi khadr bai mutu ba sai wata ran za a zo za a tattauna bayanai dangane da khadr insha Allah ta'ala sahihiyar magana khadr annabi ne sahihiyar magana khadr ya mutu shikenan magana ta kare to amma su anan kaga lazimtar wannan maganar da suka ce cewa khadiru na da rai to shi ya ba su damar kuma su dawo su ce to da khadiru da annabi ya rasu khadiru ya zo ya ta'aziyya ga ma irin lafazin wai da yayi tunda sun ce yana da rai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kamar masu bin addinin ɗariƙa ne duk sa'an da kaji suna cewa annabi Muhammad yana nan bai mutu din nan ba ba wai suna nufin banza bane da wannan magana akwai wani sakamako da suke son su dafa akai shine yayin da suka zo suka shimfiɗa wannan kyalle nasu suna wannan zikirori nasu to a lokacin nan sun yi ƙarya wa Allah sun yi ƙarya wa manzon Allah da khulafa'u sun ce wa manzon Allah da khulafa'u suna zuwa suna zama to kaga wancan waccan maganar da suka faɗa tuntuni don su zo su ci moriyar ta ne ana domin in suka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu to gudu ko suka ce to annabi yana zuwa ya zauna kan wannan kyalle nasu a yayin da ainihin suke wannan zikiri to kaga za a ce a to ai kuma kun ce ya rasu sai a kasa fahimtar magana kenan to tun farko sai suka kafa ka'ida cewa ai yana nan da rai annabi irin ka ne da zai kwanta a kabari wuri daya eh annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan a kwance a kabari duk wanda ya ce annabi ba shi kwance a cikin kabarin shi to yayi wa Allah ƙarya mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu رواه الشافعي الإمام الشافعي يروي توانا في مسنده أتكل تافنش المسند أتكل لمبا حديثي ندبو ايدا دلي تقوز دا أشرين ديدي وضعفه ابن كثير ابن كثير يرون نوانا أينهم مغانا في تاريخه أتكل تاريخ شميسونا البداية والنهاية أتكل مجلد فرقو شافي ندري أكد ثلاثين دبيو وقد تقدم التنبيه على الأول في التعليق على المسألة الشيخ الألباني يتي تنبيه جمد أينه اللفظ فرقو إنن جمد وانا أعظم الله لك الأجر إنن to ya gabata a can ta'aliƙin da yawa ƙarƙashin matsala ta ɗari ɗaya da goma sha biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyar wato a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu da ke hannunmu matsala ta ɗari ɗaya da tara shafi na ɗari biyu da takwas kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka yin ta'aziyya da waɗannan lafuzan bid'a ne abin da ya sauƙaƙa maka kawai sai kai ta'aziyya da shi Allah ya bada haƙuri Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi da makamantan kalmomi masu daɗi domin ma'anar ta'aziyya dama shine haƙurtawa duk kalmar da ka san zaka faɗa mishi yi haƙuri to ita ake kira ta'aziyya haƙurtawa jaje kake mishi ko kane mishi ainihin wato gaisuwa kana gaya mishi kalmomi masu daɗi da za su kwantar da hankalin shi al'ashira wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da goma ittikhadhu dhiyafati min at-ta'ami min ahli al-baiti mutan gidan da aka yi musu mutuwa ya zama suna ta abinci abincin tarbar baki masu zuwa yi musu gaisuwa to yin wannan abincin bid'a ne ka duba littafin talbisu iblis a shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya da littafin fatuhul qadir libn al-humam na ibn al-humam al-hanafi mujalladin farko shafi na 473 da littafin al-madkhal na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 275 zuwa 276 da littafin islahul masajid na allamatul qasimi a cikin mujalladi a cikin shafi na 181 waraji al-mas'ala yace ka koma ka ainihin duba mas'ala ta 114 wato a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu matsala ta ɗari ɗaya da goma sha biyu shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya kenan Allah ya shiryar da mu alwahida ashara wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ittikhadhu dhiyafati lil mayyit fil yawm al awwali was sabi'i wal arba'ina wa tamam sana yin abincin tarbab baki ga mamata ga yin abincin tarbar baƙi waɗanda ke zuwa gaisuwa ta mutuwa ranar farko da mutuwar mamacin in ya kwana ɗaya da mutuwa sai a yi abinci domin tarban masu zuwa gaisuwa haka in ya cika kwana bakwai haka in ya cika kwana arba'in haka in ya cika shekara to yin wannan abincin da waɗannan bukunkunan bid'a ne alkhadimiyu ya ce ka duba ainihin maganar da alkhadimiyu ya faɗi fi sharhi tariqatil muhammadiyya a cikin littafin shi mai suna sharhi tariqatil muhammadiyya mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ɗari uku da ashirin da biyu da littafin almadkhal na ibn alhajji a mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu da kuma mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas da kuma shafi na ɗari biyu da saba'in da tara asaniya ashara wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da goma sha biyu الشيخ الألامة محمد ناصر الدين الألباني يتي اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس yin abinci da dangin mamaci suke a alhamis ta farko daga mutuwar mamacin a ce ya rasu yau juma'a ko yau talata to alhamis din farko in ta zo daga mutuwar shi to sai ai abinci wanda ainihin za a raba sadaka to yin haka bid'a ne asalisa ashara wal mi'a bid'a ta goma ɗari ɗaya da goma sha uku ijabatu da'awati ahlil mayyiti ila ta'ami amsa kiran dangin mamata zuwa ga irin wannan abincin za su yi addu'ar a uku suka gayyace ka ka je to ka yi bid'a ko za su yi addu'ar bakwai ko ta arba'in ko ta shekara sun shirya abinci sun shirya gumba sun shirya kosai sai suka gayyace ka sai ka je to ka ainihin yi bid'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk wata gayyata zuwa ga wani sha'ani in ya saba sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to bid'a ne kaje yana nan a cikin sahihul bukhari a cikin kitabun nikahi hatta walimar aure in aka gayyace ka ya zama akwai munkari a wurin akwai abin da yake bid'a ne to bai halatta maka kaje ba Abdullahi dan Umar yana da ɗa mai suna Salimu sai Salimu ya aure sai Abdullahi dan Umar babban malami ne sai ya gayyaci abokan shi malamai cikin sahabbai su Abu Ayyub al-Ansari da sauran manyan malamai Abu Ayyub al-Ansari da ya shigo gidan eh asalin yadda hadisin yake shine da aka zo za a yi walima sai aka sa mata duk suka fita daga gidan suka je gidan makwabta suka zauna sai zama an yi shimfiɗa a tsakar gida an ajiye abinci za a yi walima to kaga har ɗakin amarya ba kowa a ciki kenan da Abu Ayyub al-Ansari ya shigo sai ya ce bari mu leƙa ɗakin amarya mu ga irin kayan da aka zuba tunda ba kowa a ciki kuma shi abokin uban ango ne irin abu na raha haka da ya leƙa sai ya hangi darduma an makala ta a jikin bango sai fito ya ce ya kai abdullahi dan umar da hankalinka ka bari aka sanya wannan darduma sai ce wallahi mata ne suka rinjaye mu ka san al'amarin mata kaza kaza kaza kaza yace wallahi ko da mata za su iya rinjayar namiji ayi bid'a ba na tunanin mata za su iya rinjayar ka har ka yadda ayi bid'a yace wallahi ba zan zauna gidan walimar ba abincin ma ba zan ci ba kaga fitata sai sa kafa shi ya fita darduma kawai ya gani mun fahimci wannan da kyau ko to haka abdullahi dan mas'udi shi ma aka gayyace shi wurin walima yana shiga gidan sai ya hangi an manna hoto a tsakar gidan sai ya koma hoto wannan aka manna hoto ba gunki ba ma gunki da ke tsaye hoto aka manna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sayyidina umar ya tafi ainihin ziyara yana matsayin shugaban ƙasa sai ya tafi ziyara wata jiha daga cikin jihohin shi ƙasar sham syria damascus sai wani reverend father sai zo ya ce mishi ranka ya daɗe ina son ka girmama ni ka zo church ita ka zo coci ta zan shirya maka walima umar ya ce ka yi haƙuri mu musulmi ba ma shiga cocin ku saboda akwai ganga da hoto da gunki ina ma'anar wannan maganar da babu ganga babu hoto babu gunki da sai na umar zai je kenan dan ya girmama shi me yiwa garin haka sai a mishi wa'azi ya musulunta jama'a mun fahimci wannan haka imam bukhari ya ruwaito da isnadi sahihi yanzu Allah ya yi tafiya yakin tabuka ya dawo aisha ta sai tuma ƙasa ne ta sai labule ne ta sai abin da ya shafi fulallika rigar fulo mai waka ce baka san tuma ƙasa ba dan bana bakwai ne kai wani saƙa ce da mata suke a zamanin da ana lullube tuwo da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shigowa sai Aisha ta tarbe shi barka da zuwa Allah ya taimake ka Allah ya ɗaukaka darajar ka Allah madalla kaza kaza ka da lafiya manzo Allah ashe idanuwan shi sun tsinkayo mishi can cikin ɗaki ya hangi wani fulo da hoto a tsakiyar wannan fulo ashe ita tasiya ne ta yi ado kafin mai gida ya dawo manzo Allah da ya hangi wannan hoto a cikin ɗakin shi akan fulo sai bangaje ta gefe guda sai je sai tsaya dokin kofa ya ce wancan hoto mai kawo shi mai kawo wancan fulo da farko kafin ainihin ya gaya mata wannan ma'anar fushi nashi da ta ga fuskar shi ta canza ya bangaje ta sai ta ce na tuba na bi Allah na bi manzon Allah wanda laifi na yi sai ce waɗancan fulalluka ne kawo su sai ta ce wallahi na sai maka ne wai na ɗan gyaggyara dan ka ɗan rinka kashin gida kana kwantawa ya ce baki san cewa masu zana hoton nan za su sha azaba ranar kiyama ba za a ce musu su hura musu rai ke baki san cewa ma wai ɗakin da hoto yake ciki mala'iku ba za su shiga ciki ba waɗannan hadisai duk suna nan cikin sahih bukhari da muslim fa je ka duba kuma littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahhara duk an tattara waɗannan hadisai a ciki shi yasa babu sassauci akan matsalar in ba hoto irin wannan da ke jikin ainihin kuɗi ko hoto na 'yan makaranta ko na fasfor zaka fita ƙasar waje ko zuwa aikin hajji ba shine akai rangwame akai kamar yadda gunki babu rangwame akan shi ko misqala zarratin sai yar bebin da yara suke ainihin wasa da ita saboda hadisin bukhari da muslim da aisha annabi ya ganta tana wasa da yar bebi guda biyu da doki guda ɗaya mai fuffuke manzo Allah yake doki kuma da fuffuke sai tace baka ji Sulaiman da dan Dauda shi ma yana da doki da fuffuke ba sai manzo Allah ya murmushi ma'ana babu laifi kenan yarinya za ta yi wasa da yar bebi yaro zai wasa da takwatako zai wasa da mota duk babu laifi akan haka amma bayan haka ki kawo wasu gumaka na tangaran ne na katako ne na ice ne na roba ne ki makalkala a jikin kabet ɗinki to ki sauri ki kwashe su duk ki farfasa su ki kona su ashahidul akbar gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki shiga ɗakin shi ɗakin matar shi saboda akwai hoto to ina zai halatta mishi ya shiga ɗakin wani don walima kenan shi yasa ya kamata a dubi wannan matsala to don haka anan mala yana cewa ne amsa kiran da dangin mamaci za su yi maka za su yi walimar an yi musu mutuwa addu'ar mutuwa kwana na uku kwana na bakwai da sauran makamancin haka to bid'a ne yace al-imam Muhammad al-Barkawi shi ya faɗi wannan magana fi jila'ul qulubi a cikin littafin shi mai suna jila'ul qulubi shafi na 75 الرابعة عشر والمئة بدعة تدري إيدا قوم شاهدوا قولهم maganar da su 'yan bid'a suke yi suke cewa la yarfa'u ma'idatul ta'ami layali salasa illa allazi wada'aha babu wanda zai ainihin wato ɗauke teburin abinci ranar addu'ar uku sai wanda ya aje teburi da ainihin wato wannan kindai kindai da aka kawo malmala malmala da aka kawo a cikin waɗannan manya-manyan kwanuka da sauran shimfiɗu to ba wanda zai zo ya ciccire waɗannan kwanuka da waɗannan tebura a ranar da aka yi addu'a uku ɗin nan sai wanda ya ajiye to yin wannan maganar faɗan wannan maganar bid'a ne ka duba littafin al-madkhal na ibn al-hajji mujalladi na uku shafi na 276 al-khamisa ashara wal mi'a bid'a ta 115 amalu zalabiyya az-zalabiyya shi ake kira cincin kowara duk ana kiransu da wannan sunan az-zalabiyya to a yi cincin au shira'uha ko kuma a je a siyo cincin din wa shira'u ma tu'kalu bihi fil yawmi sabi haka kuma a je a siyo abin da za a hada a ci da wannan cincin ko da wannan wara a ainihin rana ta bakwai ta yi wa mamaci addu'a to wannan ainihin bid'a ne yace ka duba littafin al-madkhal na ainihin ibn al-hajji mujalladi na uku shafi na 292 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko السادسة عشر والمئة بدعة تدري إيدا قوم شاشدة alwasiyatu bi ittikhadhi at-ta'ami wa dhiyafati yawma mawtihi aw ba'dahu mutun yayi wasiya cewa in ya mutu a yi abinci kuma a tara baki su ci ranar da ya mutu ko kuma bayan mutuwar shi to wannan bid'a ne wa bi ita'i darahima ma'dudatin liman yatlu al-qur'ana li ruhihi ko kuma mutun yayi wasiya cewa a kira wani malami ya karanta al-qur'ani a ɗibi kuɗi a bashi wato a kira wani malami ya karanta qur'ani ya sadaukar wa shi mamacin aw yusabbihu lahu ko kuma a kira wani malami ya mishi tasbihi ya sadaukan mai aw yuhallilu lahu ko kuma ya mishi la ilaha illallah to mutum yayi wasiya cewa in ya mutu wani malami ya mishi tasbihi ko salati ko hailala ko karatun qur'ani ya sadaukar mishi to faɗan wannan wasiya bid'a ne yace ka duba littafin at-tariqatul muhammadiyya mujalladi na hudu shafi na 325 asadiya ashara wal mi'a bid'a ta 117 alwasiyatu bi an yabita inda qabrihi rijalun arba'ina laylatan mutum yayi wasiya cewa in ya mutu a samu wasu mutane su kwana arba'in a wurin kabarin shi au aksara ko fiye da kwana arba'in au akalla ko ƙasa da kwana haka to bid'a ne wato mutum ya ce yana wasiya in ya mutu aje a zauna kwana arba'in ana kwana tare da shi a jikin kabarin shi ko ƙasa da haka ko sama da haka to bid'a ne yace minhu ka duba wancan littafin da ya gabata shine at-tariqatul muhammadiyya din mujalladi na hudu shafi na 326 asamina ashara wal mi'a bid'a ta 118 waqful awqafi siyaman nuqudu li tilawati al-qur'an al-azim mutum yayi waqafi yace ga kuɗi nan ya aje su sadaka ga duk wanda zai karanta mishi alqur'ani ma'ana mutum yayi wani waqafi musamman ma waqafin na kuɗi yace ga kuɗi nan na aje duk wanda ya karanta min alqur'ani to a ɗiba a bashi auli an yi salliya na wafila ko kuma ya ce duk wanda ya rinka mishi sallolin nafila a rinka ɗiban kuɗin ana biyan shi auli li an yi hallila ko a rinka mishi hailala la ilaha illallah aw yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa yuhdi sawabahu li ruhil waqif ko kuma mutum ya ce ga kuɗi nan ya aje a rinka yin salati ga annabi ana sadaukarwa ga ran shi aw li ruhi man zarahu ko kuma a sadaukar da waɗannan ainihin lada ga wanda duk ya ziyarce shi to wannan bid'a ne yace ka duba minhu ka duba shi wannan littafi at-tariqatul muhammadiyya mujalladi na hudu shafi na 323 ma'ana abin da wannan magana take nufi shine wakafi dai shari'ar musulunci ta yi umarni da wakafi amma shari'ar musulunci ba ta yi umarni da bid'a ba to wai mutum ya ajiye wani ko injin niƙa ko wani mashin ko wata mota ko wani gidan haya ko wani abu dai da zai rinka kawo kuɗin shiga sai ce duk kuɗin da aka samu daga wannan abu to a samu wani ya karanta mishi qur'ani ya sadaukan mai da ladan ko wani ya mai sallolin nafila ko kuma wani ya rinka ainihin karatun alqur'ani ya sadaukar da ladan karatun ga duk wanda ya ziyarci shi wanda ya wannan wakafi to yin haka ainihin bid'a ne Allah ya shiryar da mu at-tasi'a ashara wal mi'a bid'a ta 119 tasadduq waliyil mayyit lahu qabla madiy al-lailati al-ula bi shay'in mimma tayassara lahu mutumin da aka yi mishi rasuwa to shi wannan waliyin mamacin kenan sai ya ɗauki wani abu sai ya yi sadaka kafin daren farko ya ƙare na ainihin mutuwar kamar a ce yau aka yi mutuwar to kafin wannan daren da aka yi mutuwar ya fita gari ya waye ya samu wani abu ya sadaka ko menene ko dan yaya wanda ya sauka wanda ya saukaka fa in lam yajid in bai samu abin da zai sadaka da shi ba salla raka'atayn wai sai aka ce wai sai salla raka'a biyu yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi kowace raka'a ya karanta fatiha wa ayatul kursi wa ayatul kursi marratan ya fatiha da ayatul kursi kafa daya wa surati takafir da inna atainakal kausar ashara marratin kafa goma fa idza faraga idan ya gama qala wai sai wannan addu'a yace Allahumma sallaitu hadhihi salata ya Allah ni dai gani nayi wannan sallah wa ta'lamu ma aradtu biha amma kai ka san abin da ni nake nufi da ita Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulanin almayyit Allah ka aika da ladan wannan sallah tawa zuwa ga kabarin wani wanda yake mamaci na to yin wannan ainihin bid'a ne yace gashi a ƙasa yace wa minal gara'ibi yana daga cikin abu mai ban mamaki wanda yake bako ne ga kunne annal kitaba allazi naqaltu anhu hadhihi albid'a littafin da na ɗauko wanda ya faɗi wannan bid'a yace yin ta sunna ne huwa sharhu shir'a shine littafin na mai suna sharhu shir'atul islam shafi na 568 qala abin da shi wannan malami ya faɗi dan ɗaurewa bid'a gindi da kuma kaɗawa kashi miya bid'a ce fa amma ku dubo sai ce wa sunnatu an ya tasaddaqa waliyul mayyiti abin da sunna ta nuna shine waliyin mamaci yayi sadaka ila akhiri ya zuwa kamar yadda muka faɗa din nan wala asla li hadhihi fi sunna li hadha fi sunna mala yace wannan magana tashi ba ta da asali a sunna kaga ai kadawa kashi miya kenan bid'a kuma wai kace wai sunna ne ma yinta ina laifi ma ka saba faɗan yadda ka saba faɗe ka ce ayi amma bid'a kamar ka ta kamar da ita ka ce wai ma sunna ce yinta to wannan kalma mummunar kalma ce mala yace to wannan abu da yace sunna ne ba shi da asali a sunna qat'an yanke fala'allahu ya ani sunnatal mashayikh me yiwa yana nufi sunna shehunan ɗariƙa amma sunnan manzon Allah dai kan babu domin shine littafin sharhu shir'atul islam din dan ɗariƙa ne dan haka ga cewa bid'o'in suka yi yawa za ga cewa babu wata gaba da malam zai zo sai kaga ya ciro wata bid'a daga cikin wannan littafi babin jaije wankan gawa ne babin wankan kaza sai kaga akwai wata bid'a da shi malamin ya kawo yace kuma sunna ce to shine malam yace to tunda yace sunna me yiwa yana nufin sunna ta shehinnan ɗariƙa amma sunnan manzon Allah dai babu asali a wannan كما فسر بهذا بعض المحشين قول أحد الشراح كما يدعى أكسامون لك تكما لما ما سين هاشيا ما سين تعليقي da ya zo kan magana wani mai sharhi sai ya ce inna mina sunna at talaffuz bin niyya inda dukhuli fi salah wani malami ne mai sharhin wani littafin fiqh da ya zo sai ya ce yana daga cikin sunna faɗan niyya da baka a lokacin shiga sallah to da mai ta'aliki ya zo sai ya ce amma abin da ake nufi da sunna anan sunna shehunnai to shine shi ma a shekul albani yace to me yiwa shi ma irin wancan sunna yake nufi ta shekul nai yawwa Allah ya shirye da mu al ishruna wal mi'a bid'a ta 120 at tasadduqu anil mayyit bima kana yuhibbu al mayyit bima kana yuhibbu al mayyit min al at'ima a ɗauki abin da aka san mamaci yana son ci a lokacin da yake da rai wannan mamaci yana da yawan cin cincin yana da yawan cin wara yana da yawan shan zobo yana da yawan cin kaza to wai sai a ce in ya mutu a rinka yi mishi sadaka da wannan abin to bid'a ne wannan abin alwahida wal 20 wal mi'a bid'a ta 121 at-tasadduqu ar-ruhil mayyiti fil ashhur thalatha rajaba wa sha'bana wa ramadan ayi sadaka a rinka yin sadaka ga ran mamaci a cikin watanni uku dinnan watan rajab watan azumin tsofaffi da watan sallar tsofaffi da watan ramalana wai a ce waɗannan watanni to ana son a rinƙa wa mamaci ainihin sadaka to yin wannan bid'a ne asaniya wal ashiruna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da ashirin da biyu isqaqus salati wato cewa sallah ta riga ta faɗi ainihin wato dangane da al'amarin da ya zama shi na kan wannan mamaci ma'ana abin da yake sallolin da ya zama an biyo shi bashi a ce waɗannan salloli shi kenan tun da ya mutu a ko da ya mutu sai ku yi mishi istighfari ku roki Allah ya fi mishi ku yi mishi sadaka da makamantan haka amma cewa daga zaran ya mutu kawai shi kenan kuma wannan bashi ya fita a'a ba haka bane ko kuma ya zama a ce ainihin wato shi kenan mamaci ba za a yi mishi sallah ba to duk wannan yana daga cikin ainihin bid'a yace ka duba littafin Islahul Masajidi na Allamatul Qasimi shafi na 281 zuwa 283 raji ta'alika yace ka koma ka karanta ainihin ta'aliqin da ya a cikin shafi na 174 mas'ala ta 113 Allah ya shiryar da mu as-salisa wal 20 wal mi'a mas'ala ta 123 al-qira'atu lil amwati karatun qur'ani ga mamata a zauna a gida a karanta mamaci al-qur'ani a sadaukan mishi da ladan ko ainihin fidda'u ko makamantan haka to bid'a ne wa alaihim hakanan kuma a je makabarta a tsaya kan kabarin mamata a yi musu karatun alkur'ani shine bambancin lil amwati a zauna a gida a karanta a sadaukar mishi da ladan alaihim kuma ai alal amwati aje a tsaya kan kabarin su to duk bid'a ne ka duba littafin as-sunan wal mubtadi'at shafi na 63 zuwa shafi na 65 wanzur al-mas'ala yace ka duba mas'ala ta 117 wato a tsohon bugu na wannan littafin kenan a wannan sabon bugu da ke hannunmu mas'ala ta 119 kenan shafi na 173 a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu shafi na 241 والمسألة دكما مسألة تقري إيدا أشرين دبيو شافي نقري إيدا تسعين دقيا أتوهم بقو كينا أولا سابا بقو مسألة تقري إيدا أشرين دقيا شافي نقري بيو دا أربعين دشدا الرابعة والعشرون والمئة بدعة تقري إيدا أشرين دهدو الصبحة للميت أسامون قبجيجا تربية تتلوى ممتي أجي مشي ko aje a rataya akan kabarin shi ko a aje a ce wannan carbi an aje shi ne na mamaci wane ne ko a dauka aje a yi sadaka to duk wannan bid'a ne shi kanshi asalin carbin ai bid'a ne asalin addinin kiristanci ne sai ka je can Vatican can kasar Italy inda Papa Roma yake zaka ga manya-manyan fada-fada manya-manyan Reverend Fathers su ne suke rike ainihin carbi to inda ku kuke sanya wannan ladani da wannan wane ne su kuma sai su sa cross ko kuma sai ku sa ladan a wurin amma duk addinin iri ɗaya ne to sai a samu wani gangame man carbi sai a rataya a daki a ce wannan na wane ne da ya mutu ko kuma a je a aje mishi akan kabari to bid'a ne minhu yace ka ainihin duba dai wancan ainihin wato wurare da muka gabatar shafi na goma sha ɗaya da shafi na sittin da biyar Allah ya shiryar da mu wato islahul masajid kenan alkhamisa wal ishiruna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da ashirin da biyar al'itaqatu lahu a sai bawa a yantawa ainihin mamaci ma'ana mamaci sai a sai bawa kawai sai ainihin a yanta mishi minhu yace bid'a ne wannan yace minhu ka duba ainihin wancan littafi shine islahul masajidi gashi a ƙasa sai yake cewa wa qala wa hadithu ko man qara'a qul huwallahu ahad alf marratin faqad ishtara nafsahu minan nari hadisin da aka ce wanda ya karanta qul huwallahu ahad kafa dubu to ya fanshi kanshi daga wuta yace mawdu'un wannan hadisin hadisin ƙarya ne to irin wannan ataka din shine mutum ya ce ya yanta kanshi daga wuta tunda ya karanta qul huwallahu kafa dubu tun yana da rai to shine al itaqatu lahu mun fahimci wannan da kyau ko amma dan a sai bawa a yantar da nufin cewa Allah ya kai lada ga mamaci to wannan zai amfane shi saboda hadisan baya da muka karanto wasu ƴaƴa suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce mun yi nufin ne za mu sai bayi za mu yanta mi wa uban mu sadaka wanda ya mutu yana ba ma guje sai manzo Allah ya ce ayya da a ce ubanku ya musulunta to da in kuka yi mishi yanta bayi to Allah zai kai ladan amma tunda ubanku ya mutu yana ba ma guje to Allah ba zai karba ba to ashe in dai musulmi ne za a iya siyan bawa ainihin a yanta mishi to sai dai munasaba anan shine akwai wata bid'ar ma kuma wanda yake ko da an samu wasu ma malaman fiqh sun ce mustahabi ce shine ayi wa mamaci layya bayan ya riga ya mutu ayi mishi layya to wannan kan bid'a ce ba ta da asali a ainihin cikin sunna tare da cewa wasu malaman fiqh sun ba da ainihin fatawa akan cewa babu laifi a haka amma gaskiya tunda wannan abu ba shi da mazauni a cikin sunna ba shi da mazauni a shari'a to bid'a ne السادسة والعشرون والمئة بدأت تقريد إيدا أشرين دشدا قراءة القرآن له أينهن كرنتا ممتي القرآن وختمه كما أسوك قرآن عند قبره أو رن قبرنشي to wannan ma bid'a ne yace ka duba littafin safarus sa'ada na fairuz abadi shafi na hamsin da bakwai da littafin almadkhal na ibn al-hajj mujalladin farko shafi na ɗari biyu da sittin da shida zuwa ɗari biyu da sittin da bakwai Allah ya kiyaye السابعة والعشرون والمئة بدعة تدري إيدا أشرين دبقوي الصبحة لأهل لأجل الميت واتو أيوة ممتي سمكو sammako a yi wa mamaci sammako mutum ya rasu jiya to sai a ya rasu yau gobe da sassafe sai a yi sammako a tafi kabarin shi to wannan sammakon bid'a ne to me yake nufi da wannan sammako gashi da kanshi sai ce wahiya tabkiruhum ila qabri mayyitihim shine mutane su yi sammako su tafi wurin kabarin mamacin su allazi dafanuhu bil amsi wanda suka je rufe shi ainihin ajiya hum wa aqraba'uhum wa ma'arifuhum da su da dangin su da abokan su waɗanda suka san su sai shi gayya da sassafe kuma sai a sama ko a ji a tsaya kabarin shi addu'a ake yi jimami ake yi yaban shi ake yi ko ma dai me ake bid'a ne ka duba littafin al-madkhal mujalladi na biyu shafi na 113 zuwa 114 sa'an nan kuma sai ya ce da mujalladi na uku shafi na 278 shine abin da yake nufi dan ba wai yana nufin 2700 da tamanin da uku ba a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas da littafin islahul masajid a cikin shafi na ɗari biyu da saba'in zuwa ɗari biyu da saba'in da ɗaya asamina wal ishiruna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da ashirin da takwas farshul busuti wa ghairiha fi turbati liman ya'ati fi ila subha wa ghairiha shimfiɗa ainihin wato tabarmi da shimfiɗu da tabarmi da suke yi fiturba a wurin kabarin wannan mamaci liman ya ati ila subha ga wanda ainihin wato zai yi sammako wa gairi ha da ma wanda ba zai sammako zai ba wancan sammakon da aka faɗi to shimfiɗa da ake zuwa a yi shimfiɗa a ainihin wannan kabari da wanda zai yi sammakon ya je da waɗanda ma ba sammakon za su yi ba sai a yi musu shimfiɗa yadda in sun je za su zauna to wannan bid'a ce ka duba littafin al-madkhal mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas Allah ya shiryar da mu التاسعة والعشرون والمئة بدئة تدريد إيدا أشرين دا تقوس نصب الخيمة على القبر كفا أينهم واتو تنتي أكن قبري رمفا أي أيوة وقبري رمفاتو بدئاني منه كدوبة وانت اللي تافي المدخل إن فدا الثلاثون والمئة بدئة تدريد إيدا تلاتين البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر bayan da aka gama rufe mamaci sai kuma a zauna a kwana arba'in ko sama da arba'in ko ƙasa da arba'in ko sama da arba'in ɗin to yin wannan ainihin bidi'a ne kaga ko tankwacin wancan da muka wuto a baya kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace ka duba littafin jila'ul qulubi shafi na tamanin da uku Allah ya shiryar da mu alwahida was salasuna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da talatin da ɗaya ta'binul mayyit lailatal arba'ina tunanin mutuwar mamaci a ainihin daren arba'in in mamaci ya cika kwana arba'in da mutuwa sai a yi taron jama'a domin tunanin tuna tuna mutuwar wane wane yau kwanan shi arba'in sai a tsaya a yi tunanin mutuwar shi aw inda mururi kulli sana ko kuma lokacin da ya cika kowace shekara sai an tsaya an yi obituaries an yi biki an yi tunanin mutuwar shi al musamma bi tazkar wanda suke kira tunanin mutuwar wane to wannan yin haka bid'a ne yace ka duba littafin al ibda'u fi mabarr al ibtida'i na ali mahfuz shafi na 125 الثانية والثلاثون والمئة بدأت تقريبا 132 hafrul qabri qabla mauti mutum ya ainihin haka kabarin shi kafin ya mutu istidadan lahu wai dan yana shiryawa mutuwar sai je haka kabari kullun an yi ruwa ciyawa ta zo ya je gyara kabarin shi ya kwaskwari ma to yin wannan ainihin bid'a ne unzur mas'ala yace ka karanta mas'ala ta 110 a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu mas'ala ta 107 daidai jama'a mun fahimci wannan sabanin sabanin tattalan likafani kai halatta ka tattala likafani amma kabari bai halatta ka tattala kafin ka mutu ba sai dai ka bari in ka mutu ainihin sai a rufe ka Allah ya shirye da mu saboda yadda lokaci ya kure sai kuma gobe insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika